بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren sha uku ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da hudu wanda ya daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da uku muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqun lahi ala al-ibadi na imamu da'awa ash-shaykh muhammad ibn abdul wahabi annajidi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna karkashin babin da mala ya ce babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw wa nahawihima babin da ke bayani akan hukuncin wanda ya nemi albarkar wata bishiya ko wani dutse ko wani wuri makamancin haka kamar idan ruwa ko wani gini ko wani abu makamancin haka ina hukuncin wannan abu mala ya kawo mana aya alqur'ani ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine muka shiga inda yace fihi masailu mun karanta har zuwa mas'ala ainihin ta takwas sai lokaci ya kure mana a idda za mu tashi a ta tara yau insha Allah ta'ala to mala yace at-tasi'a mas'ala ta tara anna nafi hadha min ma'ana la ilaha illa Allah ma'ana in ba manta a matsala ta takwas bai ce al'amrul kabiru wa huwal maqsudu annahu akhbara anna talabatihim ka talabati bani isra'ila lamma qalu li musa ij'al lana ilahan wata babban matsala a ciki ita ce matsalar da su waɗannan sahabbai da suke sababbin musulunta suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu wata bishiya wadda za su rinka tabarruki da ita suna rataye makamansu kamar yadda suka ga waɗancan arnan suke yi sai ni mala ya kira wannan matsala babba ya ce domin kwatantawar da annabi ya yi da neman da suka yi da neman da bani isra'ila suka yi a kan ainihin a sanya musu gunki yanzu gashi bishiya ce suka ga ana ratayawa ana neman albarka da ita sai annabi ya kwatanta wannan neman a sanya musu bishiya da neman da bani isra'ila suka yi a sanya musu gunki kaga babban matsala ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ashe illar ake duba yanzu wannan bishiya da suke zuwa suna rataye makamansu suna neman albarka ta zama musu matsayin gunki to mutumin duk da ya nemi bari ya makalu da wuri kaza bari ya jinginu da wuri kaza bari ya je ya ɗibi ruwa kaza bari ya je kaza wanda ba nassi ya tabbatar da albarka wannan abu ba to wannan ainihin mutum ya kama tafarkin shirka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa mas'ala ta tara ka gane da cewa kore ainihin wato irin wannan buƙatar ga mutane to tana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ka kore wa mutane neman albarka ko neman wata bukata in ba ta hanyar Allah ba to wannan yana daga tabbatar da ma'anar la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafa'ihi ala ulaika tare da cewa wannan abu ya koyi ainihin ga sahabbai duk da bayyana shi da kuma wato duk da kasancewa shi ba a bayyane yake ba wato dubi sahabbai ma ga su sai zan abin ya sa kayu gare su amma kuma gashi yana daga ma'anar la ilaha illallah wato ashe wannan yana nuna maka in ya zama irin waɗannan sahabban da suke sababbin musulunta wannan matsalar sun jahilce ta famin babu aula a yanzu in ka samu wani ya jahilci irin wannan ya je ya durƙusa jikin wani kabari ko jikin wani gunki ko jikin wani abu yana neman albarka me yasa sai zama jahilci ne bai sani bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko al'ashira matsala ta goma annahu halafa alal futiya annabi ya yi rantsuwa a wajen fatawa da ya zo ya ce wallahi ya rantse da Allah ma'ana yanzu inda za a tambayi malami algafata malam ina hukuncin kaza sai malam ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abun bai halatta ba ka a ce me ja rantsuwa a'a kawai neman ƙara tabbatar da magana ne don gashi annabi ma ya rantse nan wajen bada fatawa wa huwa la yahlifu illa li maslahatin annabi ko baya rantsuwa sai ga abin da yake akwai maslaha yanzu wacce maslaha take ganin shine kokarin ya nuna musu muhimmancin wannan abu in ba haka ba me ya zafi me sai an rantse amma maslahar ita ce ana so su gane muhimmancin wannan magana da ake musu alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya anna shirka fihi akbaru wa asghar wannan ya nuna mana ashe shirka akwai karama akwai babba akwai karama a ciki me yasa mala ya faɗa haka sai ce li annahum lam yartaddu bi hadha domin wannan maganar da suka yi ba su yarda ba abinda malam abdurrahman dan hasan yake son ka gane a wannan maganar ita ce malam muhammad bin abdulwahab don yanzu daga cikin matinin muke karanta ba sharhin abin da yake so ka gane shine da a ce da sahabbai suka ce ka sanya mana bishiya da za mu rinka rataya makamanmu don neman albarka da a ce wannan abin shirka ce babba da sun yi ridda kenan yo amma da yake karamar shirka ce sai ba a hukunta sun yi ridda ba shine sai malam ya ce to da wannan za mu gane akwai shirka karama akwai babba kenan kun fahimci abin da yake nufi to amma kuma sai malam mai ta'aliki malam hamidul fiqi marmai zai ce laisa ma talabuhu min ash-shirkil asghar yace sam wannan abin da waɗannan sahabban suka nema ba shirka ce karama ba walau kana minhu lama ko لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نذير قول بني إسرائيل da a ce wannan maganar tana daga cikin shirka karama da annabi bai kwatanta ta da irin abin da bani isra'ila suka ce wa annabi musa ba da suka ce ija na ilahan ka sanya mana wani abin bauta da a ce wannan abin da sahabbai suka nema ba shirka ce babba ba da annabi bai kwatanta ta da waccan shirka babba da sahabban annabi musa suka nema ba kun ji da malamai suke ikra'ul hujjati bil hujja kwankwasar hujja da hujja yanzu shi wancan ya tsaya yi nazari ne malam muhammad ibn abdul wahab sai ya ce wannan abin da suka yi annabi ya ce musu sun kafirta annabi ya ce sun yi ridda sai ya ce wannan ya nuna mana shirkar karama ce kenan domin da babba ce da sun yi ridda sai malam nan ya marmaza ya ce a'a da karama ce da annabi bai kwatanta ta da yadda bani isra'ila suka nemi a aje musu gunki ba da ba a kwatanta karamar shirka da wannan abu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa aqsama ala zalika kuma har annabi ya rantsuwa akan haka bal huwa min ash-shirkil akbar kama anna ma talabahu banu isra'ila min al-akbar wannan abin da sahabbai suka nemi ai musu arziki a samar musu da bishiya mai albarka da za su rinka rataye makamansu shirka ce babba kamar yadda bani isra'ila da suka nemi a sanya musu gunki su rinka bauta mishi ita ma shirka ce babba to ta iya yiwa ka ce to tun da shirka ce babba me yasa ba a kafirta su ba domin duk wanda ya shirka babba ya zama kafiri to me yasa gashi sun nemi su yi shirka babba ba a kafirta su ba sai malam ya ce wa inna ma lam yukaffaru ba a kafirta su bane bi talabihim saboda neman da suka yi na wannan abu li'annahum hudasa'u ahdin bil islam saboda sababbin musulunta ne sabon tuba ne mai sassauci wa li'annahum lam yaf'alu ma talabuhu yo kuma ma koda ba sababbin tuba bane ai ba su aikata ba tukuna sun nema ne ko ko daga ganin sarkin fawa sai miya te zaki a'a ma'ana daga kadai sun nemi su yi shirka tun ba su ba sai a ce kun zama arna a'a walau ko walam yuqaddimu alaihi kuma ba su tinkari yin ta ba ma bal sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sun tambaya annabi ne ma ma'ana in ma za su yi shi ya ba su izini to sai annabi ya nuna musu ai shirka ce malam yace fata ammal kalura dan haka ba karamar shirka bace babba ce don haka duk wani gulbi da zai fito da wani ainihin idan ruwa da wata bishiya da wani dutse da wani zane a ƙasa da wani hoton mutumi a je kuna zuba kuɗi ana ɗiban ruwa ana baku kuna sallah a wurin da nufin neman tabarrukin wannan wuri kabari ne hubbara ce kubba ce menene duk yana daga cikin shirka wadda take babbar shirka babu shakka wannan magana ita ce ingantacciya الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر da suka ce dinnan muna sababbin barin kafirci ba mu daɗe da musulunta ba fiye anna ghairahum la yajhalu zalika wannan ya nuna cewa wasu sahabbai waɗanda ba waɗannan ba su ba su jahilci wannan abun ba domin su waɗannan me yasa suka jahilta dalilin kawo wannan magana kenan ina so ka gane in ka zo ka fara karatun hadisi wani lokaci sai ka ji sahabi ya gitto wata magana sai ka ce yo me amfanin wannan maganar a zai fitan maka da amfanin fadarta a gaba in ba haka ba menene fa'idar sahabi ya ce a sadda muka nemi wannan bukatar muna sababbin tuba ba mu daɗe da barin kafirci ba don kasancewa sun jahilci hukunci ne sai malam ya ce to ashe sabuntakarsa a musulunci ta sa suka jahilci hukunci to ku waɗanda suka daɗe a musulunci waɗanda ba su ba su ba su jahilci wannan ba kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko as-salisa ashara mas'ala ta goma sha uku at-takbiru inda ta'ajjubi idan ka ga wani abun mamaki sai kai kabbara ka ce Allahu akbar khilafan liman karihahu sabanin malaman da suka karhanta daga cikin malaman fiqh akwai wanda suka ce makruhi ne in ka ga wani abu ya burge ka kai kabbara sai dai kai me sai dai ka ce subhanallahi ko hasha lillahi gashi nan annabi yusuf yayin da ya fito ran kaɗe ɗan saurayi mata suka gan shi suka gigice menene yasa suka gigice mamakin kyan shi sai suka ce hasha lillahi ma haza bashara wannan ba mutum ba ne in haza illa malakun karim tsarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum ba ne mala'ika ne mala'ikan ma babba ba ƙarami ba to me ya kai su ga yin wannan tasbihi subhanallahi hasha lillahi shine mamaki sai wasu malamai da suka dubi doron nasoshi irin waɗannan sai suka ce to duk abin da ya burge ka in ka ce Allahu akbar to kayi makaruhi kayi abin da ba a so sai dai ka ce subhanallahi sai malai musu raddi ya ce a gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mamakin irin wannan abu da suka nema ya yi kabbara ya ce Allahu akbar qultum kama qalat bani is banu isra'ila li musa saboda haka abi kaga yadda malamai suke istinbati kenan shi yasa an kaje kana nazari ba wai fusha fusha za ka yi ba kana marmaza ka fito za a yi muqabala zama za ka yi kai nazari kai da kanka ka rinka fitar da hukunce hukunce sai ka ga kai da kanka ka zama babban malami amma mas'ala ka zo ka karanta hadisi fusha fusha fusha ka yi jirwaye ka fito da gudu raunin ma baka gama daure shi ya dauru ba saboda kana gaggawa ka zo ka kaddamar da kanka to kaga duk inda aka samu kuskure kenan amma abin da ake so in kana karatun aya ko kana karatun hadisi ko kana karatun wani zance na fiqhu ko kana karatun wani tarihi ko wata mas'ala ta lugha ko ilimin menene sai ka rinka tsayawa kana fitar da ilmomi anan waɗannan ilmomin kuma sai zama kana da wata database kana da wata, wata, wata ma'ajiya a cikin kwanyarka duk abin da kai nazari kai nazari kai nazari sai ka wurga shi ciki ran da duk bukata ta kama kawai sai ka ɗago shi kawai shi ke mun fahimci wannan da kyau ko arrabi'a ashira matsala ta goma sha hudu saddu zari'a wannan ya nuna mana shari'ar musulunci ta yadda da ka'ida daga cikin ka'idoji na usulul fiqihin malikiya kenan malikiya suna da ka'idoji guda goma sha bakwai ƙari a bisa sauran malamai na daga ciki akwai saddu zari'a toshe kafa in ana tunanin wata barna za ta fito to sai a je a datse kafar da barnar za ta fito ita kanta kafar sai a hana ta yanzu ba ma barna aka hana ba da Allah ya ce wala taqrabu zina yanzu saddu zari'a ne wala taqrabu malal yatimi yanzu duk saddu zari'a ne kar ku kusanci zina kar ku kusanci dukiyar maraya toshe kafar yanzu ita kanta yanzu kafar da za ta kai ga zinar haramun ce kafar da za ta kai ga cin dukiyar marayan haramun ce to wannan yana tabbatar mana da saddu zari'a kenan domin abin da yasa aka ainihin nuna cewa shirka ne wannan neman tabarruki da wata bishiya ko da wani kabari saboda daga neman tabarrukin nan kuma ake juyewa a koma ana bautawa abu ba mun ji kisoshin waɗancan gumaka asalin yadda bautarsa ta fara ba mutumin kirki ne zai zo yana kasa waina yana siyarwa ko yana sayar da gari shikenan kuma ya mutu sai a ce to a rinka zuwa ana sadaka a wurin saboda neman albarkacin wannan mutumi daga nan kuma sai a juye a dawo domin duk sanda 'yan baya suka zo in suka samu iyayensu akan tauhidi to suna riko da tauhidi wani lokacin fiye da iyayensu duk sanda 'yan baya suka zo suka samu iyayensu mushrikai ne suna yin shirka fiye da iyayensu to da zaran 'ya'yanku sun tashi sun ga wannan kabari kuna zuwa kuna zuba sadaka a wurin kuna roƙon Allah Allah ya biya muku bukatu amma a wurin ma'ana yanzu kuna roƙon Allah ya biya muku bukatun da kuka roƙe shi a wurin kabarin nan saboda albarkar mai kabarin to yanzu wannan sai a ce muku haramun ne me yasa sai a ce sadda lizzari'a saboda toshe kafar abin da zai iya biyo baya don tun ana roƙon Allah ya biya bukata saboda albarkar mai kabarin wata ran kuma za a koma ana roƙon mai kabarin ko kun fahimci wannan da kyau jama'a yau wato wannan shine ake kira saddu zari'a ka je ka karanta usulul fiqh na malikiya za ga abubuwa guda goma sha bakwai akwai shar'u man kana qablana shari'ar waɗanda suka gabace mu ita ma wannan sannan akwai ainihin adatul baladi adatul baladi abin da ake nufi ba al'adar mutanen gari al'adar maguzawa ba ɗabi'a ake nufi yanzu misali sai kawai bahaushe sai ya dubi yar ƙanin uban shi sai ce wannan ƙanwata ce bahaushe na yin haka yar ƙanin uban shi sai ce wannan ƙanwata ce sai kuma ya ce zan aure ta to sai imam malik ya ce to a dubi al'ada irin waɗannan mutanen don in baka dubi al'ada su ba sai ka je kana wa'azi ka ce hausawa na auren kannansu don sai da ya ce maka kanwata ce sai kuma ya ce zai kuma aure ta ka san hausa ana faɗin haka amma me yake nufi da kanwa yar baffan shi yar kanin mahaifin shi kaga ya halatta ya aure ta kuma a shar'ance ba kanwa ba ce domin ma'anar kanwa ita ce wadda aka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wannan ba haka ba ce ya halatta ya aure ta yo amma al'adar bahaushe yakan dubi kanwar ai yar kanin uban shi ko yar kanwar uban shi ko yar yar uwa ko makamanta sai ce kanwar shi kuma sai ka ji ya ce zai aure ta to idan ka zo sai imam malik ya ce to ka dubi al'adun irin waɗannan mutanen yanzu ka ga ba al'adar maguzanci ake cewa ba al'adun yadda suke gudanar da rayuwar sannan ka san yadda za ka hukunta su a wannan babin ne muka samu 'ya'yan hausawa suke katobara saboda me da zarar mutum ya biya sadaki sai je ci gaba da turmushe yarinya wayan ce sadaki shine aure me yasa wurin da dattawa suka kai sadaki an ce ku je ku ce mun bashi to kaga kaga matsalar imam malik ta shigo dole yanzu a dubi al'adun hausawa idan ka je ka nemi izini bahaushe ba ka izini ka ci gaba da neman ya sai kuma ya ce ka turo manya za a yi maganar sadaki sai a zo a turo manya a yi maganar sadaki a yi maganar kaza a yi maganar duk sai manya su zo su kawo dubu goma a ce ga sadaki sai su iyayenta sai su ce ku je ku ce mun bashi wannan kalmar mun bashi to al'adar hausawa ce ta cewa mun yi alkawarin za mu ɗaura mishi aure da ita ba yanzu suna nufin al'ada irin ta shari'a an ba shi aurenta ba domin ina muke gane haka da suka faɗi haka da za ka zo ka ce yau za ka tafi da matarka yau za ta kwana a ɗakinka za su yadda ashe ba sun baka aure suke nufi ba dole sai an dubi al'adarsu a nan to shi kenan da 'ya'yan hausa suka tashi suka shiga izala suka dan koyi karatu suka iya ta da baki da kyar wani bakin na kada su na kada shi kenan sai aka koma ana ai shi kenan tunda ka ba ai sun ce sun baka don haka matar ka ce kaga ba a je an yi ilimi ba shi yasa sai an je an yi ilimi an iya tantance imamu malik in yace kaza me yake nufi yanzu wannan matsalar ko kaki ko kaso dole a dube ta ita ce yaya al'adar mutanen take yaya ɗabi'ar su take in sun ce kaza me suke nufi to wannan urf dole sai an dube shi a cikin al'adar bahaushe in yace na baka yana nufin ko dai na baka kyauta ko na baka aure ko na baka aro ko wani abu makamancin haka to yanzu da bahaushe ya ce na baka sai a dubi tukuna al'adar bahaushe abu na ɗaya kenan abu na biyu sai a dubi abin abu na uku sai a dubi mu'amalar idan hula ce ya ce ya baka in ya ja baki ya shiru duk bahaushen da ya san hausa ya san ana nufin ya baka kyauta na ɗaya kenan idan ya ce ya ce ya baka in taruwa aka yi da malamai aka ɗaura aure fatiya da kulwallahu kafa kaza kaza kaza kaza aka shafa aka watse yana nufin ya baka aure idan da ne suka zo kawo sadaki ya ce ya baka yana nufin ya yi alkawarin zai baka yayin da ya zama ashe bahaushe kalmar bayarwa tana iya ɗaukan waɗannan fuskokin to ba ta zuwa kai tsaye kai mata fassara illa bi qarinatin sai in ta zo da wani dalili da zai taimake ka ka yanke mata hukunci guda daya shi yasa duk irin wannan abu da kuke kuna zuwa kuna taushe yan mata dan kun biya sadaki babu shakka wannan ka tobara ce domin aure abin mamaki sadaki shine abu na farilla amma mafi ƙasa don ana iya ɗaura aure gaba ɗaya ba ambaci sadaki ba gaba ɗaya ba ambata ba sai an tare sai a ce ab kai kaga saboda farin ciki ma an manta da sadaki yau nawa ne sadakin ta sai a ce dubu biyar sai a ce a bayar ba malamin da zai ce a yi reverse aure ya lalace babu kaga ashe sadaki farilla ne amma farilla ce wadda yake daga baya ana iya tado da magana ana iya yin sadaki bashi amma abu mafi muhimmanci ita ce bayarwa da karɓe da nufin aurewa da nufin karɓar aure a lokacin da ya zama akwai wasu shaidu guda biyu ko kuma daga baya a je a lalubo shaidun wannan shi ake nufi da aure ma'ana in ce na baka sai ka ce ka karɓa a daidai sa'ad da muke wannan abin shi ake kira siga ya zama akwai aƙallan shaidu guda biyu da suke jina suke jinka to shi kenan a nan za ka iya ɗaukan mace ka tafi da ita ta zama matarka sai daga baya aka tuna ai ba ambaci sadaki ba ayyo babu laifi su je su ci gaba da harkar su amare da ango da wane ne da wane ne su je su ci gaba nawa ne sadakin sai a ce dubu biyar sai a ce gashi kawai su je su ci gaba ba abin da ya girgiza aure yo amma da za a bada sadaki kawai ga sadaki an bayar to an karba shi kenan sai aka watse wannan bai baka mata ba fa wannan ya fara shigar da kai cikin magana ne ya kamata ku gane waɗannan abubuwan da kyau sai mutum wai sai zo ya ce to yanzu me ya hujja akan wannan yo me ya hujja akan wannan yanzu mutumin da ya zo ya sallah a zahar raka uku aka ce bate ba shi zai tambayi me ya hujja akan bate ba ko shi za a tambayi dalilin da ya sa ya a zahar raka uku shi za a tambaya dan haka ku san cewa aure yana da sharuɗa kamar sallah azhar ce sai ka yi ta karfe tara na safe ta yi ba ta yi ba me yasa saboda lokacin ta bai ba sallar la'asar ce sai kai ta karfe hudu na asuba ta yi ba ta yi ba me yasa lokacin ta bai ba amma kar a manta kayi alwala ka fuskanci alƙibla kayi duk abin da ake nema sai dai ka yanke wani sharaɗi wannan sharaɗi shine me lokaci dole sai ya shiga saboda haka duk aure kusan wannan jama'a sadaki ba shine abu mafi muhimmanci a aure ba siga din nan da samuwar ango da amarya da waliyinta da wakilin shi ko shi da kanshi to wannan shine abu mafi muhimmanci a aure sannan shaidu sadaki duk shi ne daga ƙarshe to amma mu saboda a ƙasashen mu we are too materialistic kuɗi sun rufe mana ido da an kawo sadaki sai a ga wuf shikenan ya komai yayi balance a da saura al-khamisa ashra na'am da aka tare da ta faru ina riga ya biya sadaki kuma kuma ya biya sabu da wannan yarinya ita daga baya aka ta je ta ci aka da wannan yarinya kuma an riga an daura wurin yanzu mai matsayin wannan shine to yanzu an riga haka ta faru ya je ya turmushe musu yarinya saboda ya bada sadaki to yanzu ya za a yi kenan ba aure domin an yi menene da bahaushe ke cewa dan gaban fatiha tun kafin a ɗaurin auren an zo an sadu da hujjar saboda ya ba da sadaki yo amma wannan kuma ku saurara tukuna kafin mu tafi ga an sannan shin wannan yana daga jahilcin da za a yi wa mutum uzuri ba shakka ne ina ƙididdige wannan ganganci ne domin wannan gangancin kawai mutane ne suka tashi kamar yadda na faɗa ba su yi karatu ba wai kan siyawa yanzu sun iya tada baki saboda haka kawai aure shine kaza kaza an ba ruwanmu da wata magana kawai shikenan sai kuma daga baya sai a zo ana salati to haka ta riga ta faru na ɗaya dai tukuna sadakin shi ta cinye shi har abada na biyu wancan aure da aka kulla bai ɗauru ba domin aure ne aka kulla shi akan idda kusan wannan ya riga ya sadu da ita tun babu aure sai kuma aka zo aka sake zaman ɗaurin auren don duk wannan kai da komowa da dattawa suke tun daga muciya har cikin garin zaria su ba auren su ba ɗaurin aure ba ne suna zuwa jiyo magana ne da daidaitawa da sauransu sai ran da aka taru a zaure sannan uban yar nan zai yadda yau yata tana gidan miji da nufin aure amma kafin nan fa duk sanda aka ce ya zo ya ɗauki yarinyar nan sun tafi sun kwana dattijan nan me zai ce cewa zai mu arna ne ko ba haka ba ashe bai bayar da yar ba kenan ya kamata ku fahimci wannan da kyau to da wannan zaka gane daga baya kuma sai aka ce an zo an ɗaura aure bayan ya riga ya sadu da ita yayyu ma tana da ciki yayyu lokacin ko ba ta da ciki ya sadu da ita ba ta istibra'i mafi karancin jini ɗaya ba sai aka zo aka gwajiba ɗaurin aure ma'ana kwatankwacin mutum ne ya gama kwaba ya gama haƙa rami ya fito yana zufa sai ya samo mai basilin kuma duk sai ya shafe jikin shi saboda tsabar gayu sannan kuma ya shiga rana ya harɗe jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka aure bai ɗauru ba to yanzu ya za a yi sadaki dai ta cinye sai ta je sai ta yi istibra'i jini ɗaya kenan sai a sake sa sabon sadaki sai a zo sai a sake sabon ɗaurin aure yadda za a yi kenan Allah ya kiyaye in kuma ta haihu dai ɗana shi ne tunda shi ya san shi ya buga الخامسة عشرة مسألة قوم الشابير النهي عن التشبيه بأهل الجاهلية تو جماعة hani game da kwaikwayon mutanen jahiliya maguzawa in aka ce su wannan maguzawa ne arna to ku rinka kyamar kwaikwayonsu hatta a aikin hajji da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam sai da ya saba wa maguzawan garinsu Allah ya ce sun ma'afidu min haizu afadan nas wai mutanen makka suna cewa sun fi kowa daraja a duniya don haka in aka sako daga hawan arafa akwai inda ake tsayawa ana addu'a sai su ce su ba za su tsaya da sauran duniya ba mutanen duniya wai ya ku bayi ne su ne ahalul haram su ne mutanen haramin Allah don haka tunda sun fi kowa tsarki sai su ware sai su tafi gefe guda sai su tsaya to da Allah ya zo da shari'ar musulunci sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan baƙaƙen arna mutanen makka da su suka bayyana kafircinsu to in ka tashi sakkowa daga arafa ka biyo ta inda sauran mutanen duniya suke bi sai suka ce mutumin nan fa ba abin da yake so ya dace da mu komai sai ya saba mana komai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya saba mu saboda su ahlul jahiliya ne shi yasa ba kyau kwaikwayon maguza jama'a amma kun ɗibi ku yanzu kun saka a nursery school da primary schools kun ji ana koya musu irin gaisuwar maguzawan ƙasar china da india da waɗannan mutane arna waɗanda asalinsu mutanen chinese da sauransu in aka dan yi chinese aka yi chinese sai ga an ja da baya an yi wata irin gaisuwa haka an sunkuya haka sai kuma a ja da baya irin ta ake koya ƴaƴanku a naziri da primary school saboda naziri da primary school din tsari ne irin tsarin jahiliya tsarin maguzanci ne don haka in aka zo da safe za a koya wa yara national anthem za a koya musu national pledge za a koya musu duk wata shigantaka sannan daga ƙarshe sai kuma a koya musu yadda ake durƙuso irin na arna good morning sa good morning ma sai kaga sun ɗan yi wani shegen durƙuso haka irin na arna to wannan dole ne sai kun yi bincike akai shi yasa dole ku tashi ku kafa makarantu don ku kare addinin 'ya'yanku eh labudda a kyamaci kwaikwayon kafirai as-sadisa ashara mas'ala ta goma sha shida al-ghadabu inda ta'alimi idan mai wa'azi ko malami ya ga bukata zai iya nuna fushi a wurin karantarwa babu laifi akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko me yasa saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karantar da su duk da sababbin musulunta ne amma sai ya nuna fushi yanzu ya nuna fushi ne dan yana kin su bahaushe ya ce kaza ba ta taka ɗanta don tana ƙin shi wannan fushin da yake nuna yana nuna fushin ne don su gane nauyin abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba ainihin annashuwa da alheri da shi da ainihin sahabban shi yau kuma sai aka ga mas'ala yar karama ya yi fushi to sai a gane mas'alan nan ashe ba karama ba ce to ya halatta akan wannan malami ne ya zo yin wa'azi ya yi fushi hakan ka karanta sahihul bukhari sai da bukhari ya kulla wannan babi akan babul ainihin wato mutum ya fushi a wurin wa'azi ma'ana in kaga ta rikice al'amarin in ba ka nuna ɓacin rai ba sai ka shamur ka ɗaure ka yi fushi ka yi faɗa haka haka aka ce a wajen hutubar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga muryar shi kai ka ce ya tasa rundunar yaƙi ce wanda yake gargaɗin su kar su ja da baya kar su gudu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka babu laifi idan ainihin wato mai wa'azi ya bayyana fushi amma ba so ake kullum ka zama kai kenan cikin fushi da bacin rai kamar manzon mutuwa ya zo maka ba a ana cewa yayin da ya zama akwai bukata akan haka to don haka ake son fara'a ka ta yi ta zanta fi yawa randaranka ya ɓaci an gane haka a gidanka kai ma ya zama an san fara'arka ran da ranka ya ɓaci to za a gane amma kullum kana nan kamar san da za a yi kyakkyawa da kai ka shamur ka ɗaure dan kam ba a san gaban ka ba ba a san bayan ka ba ran da kai fushi kuma dama ba wanda ya sani dan kai dama kullum a cikin haka kai kullum cikin fushin kake kai dama السابعة عشرة مسألة تقوم شابكوي القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم قاوة قاعدة تقبات إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنها السنن إنها السنن إنها السنن أي حكا دي معنى حكا الأمر يكي yadda hanyoyin suke waɗancan mutanen bani Isra'ila irin dai waɗannan hanyoyin har yanzu su ake akai abin da ake nuna maka kar ka zo ka fara wa'azi yanzu ka ji mutane sun yi wani kafirci irin kafircin mutanen da wannan ya ruɗa ka ka ce duk ma ka fasa wa'azin inna hassunan hanyar ce dama haka hanyar take ai abin da ka zo hanawa kenan yo da tun daga annabi Musa da ya wa'azi al'umma sun gyaru ba su sake bata ba ai ba mu bukatar turo annabi Isa da tun daga annabi Isa har duniya ta tashi al'umma ba za ta ɓaci ba da babu fa'idar turo annabi sallallahu alaihi wasallam ashe al'umma ɓaci suke su koma yadda suke a sa'ad da annabawa suka riske su tun karan farko ko ma su fi haka lalacewa to in ka zo kai kasancewa ka zo ne a matsayinka na sabon mai wa'azi abin duk da ka samu jama'a sun rikice a kai karkai mamaki shi yasa a safiyar da rana ta kusufi a madina jama'ar madina sai suka tashi suna cewa tabdija kaga rana ta kusufi saboda karama ibrahim dan gidan annabi ya rasu wannan ɗa waliyi ne yanzu wannan aƙida ce aƙidar jahiliya haka anas ya faɗa ya ce da aka waye gari sai mutane sahabbai kenan suka yi ta ɗauko irin tunanin jahiliya suna cewa wannan rana da ta kisfe ta kisfe ne saboda ibrahim ya rasu yanzu al'adarsu ce ta jahiliya sai suka auna ta sai aka samu dace yaron ya rasu da safe kuma ranar ta kusufi a daidai wannan lokacin wannan bai hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi musu wa'azi ba sai ya tashi yana cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatin lahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata alamomi ne bayi ne daga cikin bayin Allah ba sa kisfewa sai ainihin wato da wani dalili ma'ana ba sa kisfewa saboda dalilin wani ya mutu ko an haifi wani sai dai kawai dan Allah ya razana ku dan haka in ko ga haka sai ku tashi ku yi ta sallah ku ambaci Allah ku roki Allah Allah har ya yaye muku wannan hali shikenan annabi ya kawar musu da wannan irin tunani na jahiliya kai ma yanzu rana tana yin kusufi sai ka ga jahilan garin ku sun ɗibo ganguna to ya za a yi irin su ɗaya ai ba yadda za a yi sai ga an ɗibo ganguna in aka ce ba a ruwa ya ake namiji sai sa kayan mata na gaya muku a nan anguwar gani na ƙarshe da na taɓa ya fi shekara talatin wani kawai ya sa kayan mata ya ce allah nan fa ba da gaske ba ba zai kawo ruwan nan a nan anguwar na ga haka to kaga wannan mai ce ce maguzanci ne ai to sai ai wa'azi in aka ce to kai a bar su duk su mutu in suka hallaka kai ma ka hallaka dole ka tashi kai musu wa'azi kayan mata namiji ya kawo ya ɗaura an daɗe ba a ruwa ga ganga ya rataya ga ɗan kwali yana kuma cewa in fa ba a yi da gaske ba Allah nan ba zai karuwa ba wai ma'anar in fa ba an saba mai ba ya ga an yi mai free palo to fa ba zai karuwan nan ba dan haka sai a zo ana kiɗa mun tuba da dukan ɗaukowa la ilaha illallah wannan kuma suna ɗan sarkin ruwa halilu mai rigar ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha mu sha mu yi alwala to kaga ba ka yi sai ka zauna ka karanta musu sahihul bukhari babul khusufiya ya hadisi yace haka ba ka yi in kuma ka zo sai sun zage ka sai sun maka sharri sai sun nemi kashe ka dan me za ka raba su da abin da suka tashi su ne amma in ka ce ku kawo mana dalili kwaya ɗaya babu kuma za su ce suna da malamai malaman su ba su taba cewa babu kyau ba gaskiya ne suna da malaman malaman ba su taba cewa babu kyau ba to kai da ka zo yau ka buɗe littafin da kowane malamin yana da shi ka karanta kayi laifi wai dan me ba za ka bar su ba alas sunani akan waɗannan hanyoyin da suke akai shine sai annabi ya ce inna hasuna haka hanyoyin suke jiya yau dai dan haka sai a yi ta wa'azi aiki ne jawur wallahi lungu lungu a buga da turanci da yarabanci da inyamuranci da nufanci da yaran kaje duka a yada a ta faɗi jama'a har Allah ya fitar da a cikin mutum dubu ɗaya in Allah ya kwaci ɗaya ya shiga aljanna to kai mai wa'azi ka haye jama'a mun gane wannan da kyau ko الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتقوس أن هذا علم من أعلام النبوة wannan alama ce daga cikin alamomin annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama likaunihi waqa'a kama akhbara saboda kamar yadda abin ya faru haka annabi ya faɗa ina ma'anar haka yadda annabi ya ce haka mutane suke za su rinka bin hanyoyin yahudu da nasara yanzu abin ya faru ko bai faru ba ya faru ya faru yanzu kai da kake ganin larabawa iyayen gidanka ne ka je ka gani ba waɗanda suka lalace a duniya yau suka bi arna duk duniya yau ba mutanen da aka tabbatar da cewa kashi tamanin da biyar bisa ɗarin al'adunsu ya juye ya zama irin na kiristoci da yahudu irin larabawa yanzu samun larabawan da suke da shiga irin ta kakanninsu da suka wuce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a duniya sai ka caza za ka tattaro kansu kai ta haɗowa wannan ya aske gemu wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza wannan ba shi da tunanin addini wannan ba duka sun bari sun koma suna bin hanyo ma'ana yanzu ba wanda yake burge mutane irin waɗannan idan ba yahudu ko nasara ba na gaya muku a ƙasar masar yanzu kana ganin yarinya dukkan ta kai mata turanci shikenan ka karya kyanta yanzu nan za ta yi responding ko ba ta ji yanzu za ta ruɗe saboda ita ta ji sadakallahul azim gaba ɗaya ta ji an yi turanci sadakallahul azim magana ta yi kyau duk bakin fata ka hancin ka ko yafi na kwaɗo faɗi in dai ka iya turanci ka yi turanci in kaga balarabiyan masar shikenan da sun ji an yi turanci sai kawai sai ka ga gaba ɗaya jikinsu ya lalace a gaban ka ai kawai shikenan a'a kana jin turanci eh sai ta kamo hannunka ta kai ka wurin kawarta ita ba ta ji ai mata tafinta ita fa ta samu saurayi mai jin turanci don haka ita ta gama haɗawa ta samu sahabi min ashabi bush Allah ya kiyaye التاسعة عشرة مسألة قوم شاترة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا duk wani zargi da kaji Allah ya wa Yahudawa da Kiristoci a Qur'ani to da mu yake yasu ba an gama da su ba duk inda ka ji ya ce kaza game da yahudu da nasara ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqul da duk wani zargi da zaka ji to ka aza wannan zargi akan mu ka ga yaya muke in haka muke mun lalace mu gyara in ba haka muke ba ana jan kunnen mu rashin aiki da littafin Allah wane ne ya kai yahudu ba wanda ya kai yahudu to da aka ce masalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara misalin mutanen da aka dora musu attaura suka ki daukar ta su aiki da ita kamar jaki ne da kayan littattafai Allah wadaran jakin ya dauki kayan littafi me a ciki zai yi sallah ko zai sujuda ko zai ba'adi ko zai yi sallah ko zai wani abin babu yanzu me ake nuna maka wannan zargi zahiri da yahudu ake cewa ba sa aiki da karatu to abin da ake ce maka kai a hankali kai ma in ba haka ba za ka zama kamar salil himari jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa wannan irin isharar na taɓa muku ita akwai hadisi sahihi yana nan cikin babin zakka a cikin sahihul bukhari wata rana sai ainihin sahabi muawiya yana tafsirin alqur'ani a ƙasar sham sai zo tafsirin suratu tauba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiquna fi sabilillahi ko fabashshirhum bi'adhabin alim waɗanda suke taskace zinare da azurfa ba sa zaka kai musu albishir da azaba sai ya ce wannan duk wani ba yahude ko kirista in ya ki fitar da zaka abin da za a yi mishi kenan sai sahabi abu zarrin ya ce a a ran sarki ya daɗe hadda mu duk musulmin da bai zaka ba shi ma za a ɗanɗana mai azaba sai jayayya ta jayayya ƙarshe ya zama maganar da ainihin abu zarri yake faɗi ita ce daidai yo amma da yake sarakuna ne ya za ka yi dole aka ce to shi kenan kai za a canza maka aiki ka yi wa executive gwamna kaza kaza kaza kaza kaza dan haka a koma da kai koma madina can ne wurin malamai ka je ku ta muƙabala nan sarauta ake kaza kaza kaza kaza aka mishi transfer aka koma madina can ma madina aka je aka rugun tsumo ga wani tsoho ya zo yana ta bada hadisi duk an kewaye shi kwana biyu nan ma ta sake kan musu shi da usman aka ce kai mu auwe mazhabin ka babu sassauci ka koma bayan gari ka kafa gari abu zarri shine ya je zauna a rabiza a nan ya rasu jama'a mun gane wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu a shahidu duk sanda ka ji zargi a ƙur'ani ana zargin yahudu ko nasara wannan zargi ana nufin mu yi a hankali ne ana kwabar mu ne al-ishiruna mas'ala ta ashirin annahu mutaqarrarun indahum tabbataccen abu ne a wurinsu su ainihin yahudu da nasara an ko kuma su ainihin wato sahabbai annal ibadati mabnaha alal amri jama'a wannan ka'ida ce babba ya kamata kowa ya santa ibada ta gini ne akan umarni me ake nufi asalin komai da ka sani a duniya na mu'amalar yau da kullum cinikayya auratayya abinci abin sha abin sawa abin hawa abin kwanciya kayan saye kayan sayarwa duk komai halal ne amma duk abin da yake ibada ce za ka ka samu lada ita kuma komai haramun ne to sai ibadar da aka ce ka yi ita za ka yi ita kuma mu'amala sai wadda aka ce kada ka yi ita za ka bari don haka in aka tashi a ƙur'ani sai a ce ibada kaza yi mu'amala ko ba a ce wayi sai a ce bar kaza bar kaza in aka lissafa abubuwan da ba kyau a mu'amala sauran duk da aka yi shiru ya halatta kenan da aka tashi qur'ani ba a lissafa matan da suka halatta ka aura ba domin matan da suka halatta ka aura Allah kaɗai ya san iyakarsu sai aka lissafo maka waɗanda ba su halatta ba to duk wanda baka ji ta shigo cikin nan baka aura da aka tashi lissafa maka abubuwan ci da abubuwan sha sai aka lissafa maka waɗanda suke haramun to duk wanda ba a faɗa ba to ka sa amma da aka tashi ibadoji sai aka ce ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka amma babu inda aka ce maka ka je ka rinka yin goho da nufin ibada kaji inda aka ce maka ka rinka je kawai ka samu ka samu wani wuri shararre ka yi goho kama kana kashi kuma ka ce akwai lada hamsin akan haka babu to in kai haka yanzu da nufin ka samu lada to ka ce ibada kenan sai a ce aina al'amur ina aka umarce ka sai ka ce babu sai a ce ta zama bid'a idan kuma kana yin wani abu na mu'amala in wani ya zo ya ce maka wane e na ga kana sa hula iri kaza to daina sawa sai ka ce mishi ina dalilin da aka hana anan ba dalilin nema ake dalilin da aka hana me ya hana domin mu'amala ce an ganka kana sa riga iri kaza takalmi iri kaza sai wani ce maka wane ba kyau ka sanya takalmi silifa to ba fa zai ce in kuma da kyau kawo dalili ba sai ka ce oh kai da ka ce ba kyau tunda mu'amala ce ka kawo dalilin da ya haramta amma wani ya tashi yana yin sallah a zahar raka'a biyar sai aka ce mishi ina aka ce kayi sai zuru zuru sai a ce to ta zama bid'a to ku kiyaye wannan sanannen abu ne a cikin a wurin sahabbai cewa ibada ta gini ne akan umarni duk abin da ba a ce maka kai ba kar ka yi daga nan zaka gane ibada yar kaɗan ce mu'amala ce da yawa domin kai mutum ɗan adam in aka sanya maka ibada ta fi mu'amala yawa ba za ka kai labari ba ka duba yanzu ma kana da awa ashirin da hudu a tsakanin dare da yini amma a cikin awa 24 din nan awa ɗaya Allah yake bukata amma da jayayya kake bayarwa naka kira sallah azhar da yin alwalar da shiga ban ɗakin da yin sallah duka duka minti goma zai gama maka zuwa minti goma sha biyu haka la'asar haka magariba haka isha haka asuba in ka tattara minti goma goma ko sha biyu biyu so biyar shine yake baka minti hamsin ko awa ɗaya to cikin awa ashirin da hudu din nan to abin da Allah ya ce maka farilla kenan kuma ba a ware lokaci guda ma an ce ka janye su ba amma saboda sharrin bature sai da naga wani bayahudan america da ya zo yana rubuta wani littafi understanding business sai da suka yi fighting addini suka ce addini na daga matsalar da ke ruguza kasuwanci da suka tashi sai suka yi misali da musulmi sai aka kawo hoton musulmi yana tahiya sai aka ce yanzu wannan ana zaune ana aikin kamfani ko aikin gwamnati sai tashi ya ce zai alwala zai yi sallah mintunan nan da zai cinye asarar miliyan nawa yake wa kamfani a shekara understanding business wani ba america ne a gani jama'a mun fahimci ma'ana wai wannan dan lokacin a cikin awa 24 fa shine sai na buga mishi na tura mishi sako ta email na ce to ne wa professor tambaya akan cewa idan muka kirga minti goma goma da musulmi suke wa kamfani da gwamnati asara kamar yadda profesa ya faɗa lalle wannan asara ta kai asara amma waɗannan mintuna suna ba mu awa nawa ne a yini domin dai musulmi kaɗai suna sallah a zahar ne da la'asar a ma'aikatu muƙaddara haka magariba da isha ba a yi a ma'aikata in dai ba ma'aikatar da za ka yi aikin da raba ko asuba to azhar da la'asar ka ci wa ma'aikata minti ashirin minti ashirin yau gobe ma ashirin jibi ma ashirin ashirin so biyar nawa kenan minti ɗari har yanzu baka ci awa biyu ba a mako guda kwana biyar ko sai na ce amma hutun asabar da lahadi kuma da ake awa arba'in da takwas ake wa ma'aikata asara ko menene profesa mai girma zai ce to amsar dai da san samu ba kenan a yanzu tun da ya ce ane wa kamfani asara ko hukuma gwamnati yo in dai minti goma goma in an tara shi duka duka bai wuce minti ɗari ba ko minti ɗari da ashirin awa biyu a mako ya zama asarar miliyoyi a shekara ga gwamnati amma kuma duk mako kiristoci da suke samun hutun asabar da lahadi da yahudawa suna jawa ainihin gwamnati ko kamfanin asarar awa arba'in da takwas to menene profesa al-mukarram jayayya a cikin abin da ya farlanta musu ya in ba jayayya ba a cikin awa ashirin da hudu Allah ya nemi ka bada awa daya menene za ka ga kyashi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah mu daukakin sarki ya kiyaye da shine sai yake cewa to ita dai ibada ta gini ne akan umarni duk abin da zaka yi sai abin da aka baka umarni fasara fihi tanbihu ala masail al-qabr to daga nan ne sai ya zama ashe a kabari kadai ana tambaya ne game da ibada in ka mutu ba za a ce wuyar riga ka wani iri ne surfanin ka a tudun wada aka yi maka ko a cikin garin zaria ba wanda zai tambaye ka wannan a kabari matar ka fara ka aura doguwa ko gajeruwa mummuna ba wanda zai maka wannan tambayar domin matsalolin ibada da aka umarce ka su kaɗai ne ainihin matsalolin da Allah yake ta'ammuli da su duk abin da ka ji a ibada duk abin da ka ci ya shigo cikin mu'amala an yi maganar sha umarni to ya koma ibada misali in ka zo cin abinci mu'amala ce sai aka ce ka ci da dama to yanzu tun da shari'a ta ce ka ci da dama to yanzu fa wata doka ta zo yanzu an tashi daga mu'amala a wannan wurin ci da dama ya koma ibada in ka ci da hagu to za a tambaye ka kun fahimci wannan da ka tashi cin abinci ba a ce maka ka haɗa wake da shinkafa da an ce da akwai wata aya ko na hadisi da aka ce duk wanda zai ci wake to ya haɗa da shinkafa duk wanda zai ci dan wake to ya tsikare shi da tsinke da akwai hadisi ko aya to da wanda ya ci da cokali to za a yi mai tambaya a kai don ya saba amma da babu wannan fa in ga dama ka ci dan waken ka da hannu ko ka ci dan waken ka da cokali ko da tsinke wannan ya rage mu'amala ce jama'a mun gane wannan da kyau da ka tashi tufafi sai aka ce maka karka ɗinka yalo ko mai ruwan goro sai aka hana ka aka ce maka tufafin ka kai ya ja ƙasa aka ce wa mace karta ɗinka tufafi ɗagagge to yanzu duk waɗannan umarni ne a cikin mu'amala amma sun waye gari sun zama ɓangaren ibada tunda an ba da umar to sai ya zama duk abin da ya zama yana ɓangaren ibada to wannan na daga cikin abubuwan da za a tambaye ka a kabari jimillansu a ce maka amma sai ma ya ce amma man rabbuka fawadih in dai aka ce waye ubangijinka wannan matsala karara ce domin daga rabbu ibada kuma ta zo kenan wane ne ya halicce ka wanda ya umarce ka ka bauta mai kaga ana bincikar ka wanda zaka bauta ke wa amma man nabiyu ka in ko aka ce waye annabinka to sai ya ce fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi wannan kuma na daga cikin ba da labari da ainihin al'amuran gaibi da annabi domin in ka je kabarin aka tambaye ka wane ne ubangijinka wannan tambayar bai kamata ta zama bakuwa ba domin da ni mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke bin annabi Musa da waɗanda suke bin annabi Isa dukkan mu man rabbuka ta haɗa mu amma man nabiyuka fa wannan amsar ta sha bamban da tawa da tasu ko kun fahimta sai ce to nan ne wannan yana nuna maka ainihin wato annabi ya bada labarin abin da yake a boye kenan Allah ya nuna mishi wa amma ma dinuka in aka ce me addininka famin qaulihim to shine inda suka ce din nan ij'al lana ila akhiri har zuwa ƙarshe domin wannan addini ne da suka ce ij'al lana ilahan ko ij'al lana zata anwati ka sanya mana wani abin bautawa ko ka sanya mana wata bishiya a ban neman albarka to a nan fa magana ta zo akan addini yanzu suna neman addinin da za su yi kenan to daga nan ne kaga sai tambayoyin kabari suka ainihin fito kenan yanzu ashe abin da ake nuna maka a kabari akwai tambayoyi nau'i biyu kamar yadda duk wanda ya zo zai gama sakandare sai an yi mai tambaya nau'i biyu akwai tambaya wadda take ta duk wanda ya gama sakandare yake so ya tafi makarantar da ke gaba da sakandare akwai tambaya wadda duk wanda ya gama sakandare yake so ya samu shaidar da ya gama sakandaren nan ya iya abin da aka koya mishi kowa da kowa yana da tarayya a kai allahumma sai wanda allah ya kubutar daga waɗanda suka yi mutuwa shahada a filin daga ko waɗanda suka samu darajar shahada kamar wanda ya mutu ranar juma'a ko wanda ya mutu daren juma'a ko matar da ta mutu wurin nakuda ko mutumin da ciwon bulala ya kashe shi ko annoba ko mutumin da wata ainihin bala'i kamar gobara ko ainihin ruwa ya cinye shi ko gini ya danne shi ko ainihin wanda ciwon tarin fuka ya kashe shi wanda duk nasoshi sun tabbata ingantattu ka karanta littafin ahkamul jana'izi to sun nuna cewa wannan mutane sun samu darajar shahada to su sun ketare azaba da tambayar kabari to bayan irin waɗannan nau'i kowa ya mutu akwai tambaya guda uku kafiri ne ko musulmi munafiki ne ko mumini za a tambaye shi waye ubangijinka me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko muku sannan me addininka to sannan tambaya in te tambaya sai a ce to wani aiki kai haka nassin hadisi ya nuna cikin sahihul bukhari man rabbuka waye ubangijinka ko kai ne ladanin garin ku saboda tsabar kiran sunan Allah kenan in baka bauta Allah ba ran nan zaka ga abin mamaki jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa saboda haka labudda sai in ka bauta wa shi ubangijin sannan sai ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da muminai tun daga nan duniya har lahira kana zuwa ana tambaye ka wai ubangijinka sai ka ce rabbi Allah Allah ne ubangiji ne وما za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mutumin nan da aka aiko cikin ku me zaka ce game da shi yanzu sunan mutumin ma ba za a gaya maka ba balle a rage maka hanya me zaka ce game da mutumin da aka aiko muku shi yasa duk wani kato in ka bi shi wallahi zaka yi bala'in rena kan karan da aka rufe ka duk wani kato ku yi baran barantin daga nan shehi eh ka kama hanya kan kama hanya ta amma Allah ya hada mu a bisa Qur'ani da sunna amma ya zan shehi ka makale a kana bi kana tawassuli Allah ya saka ka cikin aljihin shehi wallahi zai tashi babu ko dan diras duk kowa za ta rikice mai saboda haka a nan mas'alar ita ce sai annabi ya ce mumini sai ya ce Muhammad sai ce na'am sai ya ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi shine manzon Allah sallallahu alaihi ja'ana bil haqqi ko bil bayyinati wal huda fattaba'ana wa saddaqana wa amanna yazo mana da gaskiya da shirya muka bi muka gaskata sai ce to wa ma dinuka wanda addini kake bi da kungiya da mazhaba yanzu ba ta su ake ba tukuna dan kungiya ka aje wannan maganar yanzu ana maganar wa ma dinuka ka karanta malam ma'asumi a cikin littafin shi halil muslim mulzamun bittiba'i mazhabin mu'ayyan min al mazahib al arba dole ne musulmi ya bi mazhaba kwa ɗaya daga cikin mazhabobi malam ma'asumi wani babban malami ne limamin masallacin ka'aba wasu samari suka rubuto mishi ainihin takarda daga ƙasar japan a garin menene osaka garin da suke yawan kere-keren stabilizer wane ne radio talabijin suka aiko mishi na gafata malam wata fitina ta faru wasu 'yan iskan gari ne suka tuba suka zo za su karɓi addinin musulunci da suka zo kungiyar da ke da'awar musulunci 'yan kungiyar suka rabu biyu waɗannan suka ce in sun musulunta su shiga hanafiya domin annabi ya ce abu hanifa shine sirajul umma waɗannan suka ce a'a a shiga ainihin shafi'iya domin shafi'iya ita ce kaza kaza kaza kowa ya ka hadisi na ƙarya ya kamfen tunda abin duk dimokuraɗiyya ce suka mayar to su waɗannan dama 'yan kiɗa ne 'yan disco ne irin su jack moro bob marley su wila wane ne duk waɗannan irin abin nan to yanzu sun tuba kuma sun zuba su musulunta sai suka ji kuma an ce in ka musulunta amma ka nan in ka musulunta wannan ya ce ka nan sai suka ce su ba san musuluncin ma kuma wasu abubuwa bane daban-daban dan haka sai suka fasa musulunta shine waɗannan samari suka rubuto takarda akramaka Allah tambaya muke da ita dole ne idan mutum ya musulunta sai ya bi wata mazhaba daga cikin mazhabobi kaza kaza kaza kaza ko ba dole ba shine malamin ya rubuta littafi halil muslimun halil muslim mulzamun bittiba'i mazhabin muayyan min al mazahib al arba dole ne musulmi ya bi mazhabi daya annan ne ya sako wannan tambaye ce ka sani ka je kabari ba za a tambaye ka kai ba malike ne ko ba shafi'i ko ba tijja ne ko ba kadire ba za a tambaye ka ne waye ubangijinka me matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam me addinin ka inna dina inda Allahi al-islam musulunci za a tambaye ka abinda duk annabawa suke alfahari da shi wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ma kana lana أن نشرك بالله من شيء النبي يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف الدعاء ديكي كينا يظن ينا تكم مسلمي matsayin da kungiyar kenan musulunci annabi yakub da ya zo mutuwa me yace am kuntum shuhada idh hadara yaqub al mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون abin da ake so kenan duk wata kungiya a je maganarta kayan aiki ce jama'a mun fahimci wannan da kyau a ce yanzu ruwa ya taso shikenan sai ka ɗauko guduma kuma ka yi radi a dokin kofa yo me za ka yi aikin kafinta ai ya kare tun da aka fara ruwa in ka rufe ɗaki ka rufe in baka rufe ba guduma ba za ta yi maka aiki ba a lokacin nan saboda haka yayin da aka ce ana maganan musulunci a je kungiyarka kungiyarka kamar mota ce da za a yi aiki da ita ko wani abu na kayan aiki daban yanzu ana magana addinin musulunci ne gaba daya to waɗannan abubuwa in aka tambayi mutum a kabari sai kuma nassin hadisi yace sai a ce wa ma amaluka wani aiki ka aikata yanzu ma ana tambayar ka kai pensioniya ne ko ko ka mutu da sunanka a rijista kai kana aikin railway ne ko ntc ko kana aiki ne a wuri ba, ba ma amaluka ba amal na aikin gwamnati ko abu a wani aiki kai mumini sai ce na karanta littafin allah na ya aiki da shi kuma abin ba demokuraɗiyya ba ce ba dama ƙarya dan bahaushe me yake kiran lahiran an mutu sai ce gidan gaskiya mu ba a ƙarya a can saboda haka na karanta littafin allah na yi aiki da shi na gaskata shi to shi kenan me zai biyo baya sai ainihin kawai sai ya ji an ce a shimfiɗa mishi shimfiɗa aljanna a yi mishi kaza a yi mishi kaza to yanzu wannan ya riga ya haye babbar jarabawa karamin mai sauki ce ita ce ya haye jarabawa da kowa ya cancanta ya haye ta to jarabawa nau'i ta biyu ita ce game da shi kanshi za a tambaye shi game da ayyukan shi salloli da azumi da ya hudda shi da mutane mu'amala shi da kaza mu'amala da kaza to wannan duk mutumin da ya haye waɗancan hudun to duk abin da zai biyo baya kuma mai sauƙi ne mutumin da ya kasa haye waɗancan hudun kuma to kuma ya shiga wani rikici daban wanda yake gaba ɗaya sai a danno mishi sauran tambayoyi kuma duk sai rikice dan a samu damar yi mishi guduma ka karanta ainihin hadisin bara'u dan azib yana ne al-imamu ahmad da abu dauda suka rawaito shi yana cikin littafin ahkamul jana'iz linci الحادية والعشرون مسألة عشرين دقيقة أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين hanyar kiristoci da yahudawa a bar zargi ce kamar yadda ake zargin hanyar mushrikai jama'a duk abin da ga kiristoci da yahudawa sun yi sai ku saba musu kawai wannan ba ana nufin abubuwa na teknolojin ilimi da sauransu ba waɗannan abubuwa ne waɗanda bashariya ce ta mutum kawai te wannan ba wani addini ba ne ya tsara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka ce ya kuna cewa mu saba musu amma kuma suwa suka kera jirgin sama ai ba kiristoci ne suka kera jirgin sama ba jirgin sama malaman kimiyya ne suka kera shi kimiyya kuwa ba ta da alaka da christianity ka je ka tambayi wancan malami wanda kirista ne wallahu alam wani ya ce ya musulunta wani wane ne morris vocal shi da kanshi ya ce ya auna kimiyya da fasaha da qur'ani sai ga qur'ani yana tabbatar da kimiyya da fasaha da ya zo ya auna ta da bible sai ga bible yana rugurguza mishi domin me domin bible din yau ba shine injilar da Allah ya saukar wa annabi Isa alaihi salatu wassalam ba old testament din ba shine attaurar da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ba akwai zantutukan karti a ciki an riga an gurbata su saboda haka albarkar da ke cikin magana Allah ta ɗeɗece saboda karti sun shiga sun saka ra'ayinsu a ciki don haka duk inda ya kara da maganar ainihin a kimiyya sai ga ta gurguje ya ce amma da ya gama shan bincike ya bata tsawon lokaci yana bincike tsawon shekaru sai gano ashe sama da ƙasa da a haɗa suke daga baya ne sai suka fashe sama te sama ƙasa te ƙasa wani hayaƙi ya fita ya ce duk wannan tsawon binciken da ya ci shekaru ashirin da wani abu ne sai ga qur'ani ya gama ba da details akai a cikin aya daya Allah ya ce awalam yaran lazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minu wai kafirai ba sa gani sama da ƙasa da amanna suke sai ce ratqan abin da ake nufi da ratkan a cikin ainihin harshen larabci kamar waina ce ka yi waina nan guda ka kawo zuma sai ka manna su asali a raba suke ka manna su sama da ƙasa da haka suke da Allah ya su daban-daban amma sai nane su shine ratkan sai ce fafataqnahuma bai ce fafarraqnahuma ba dan da ya ce fafarraqnahuma to waccan kalmar kuma da ya ce ratkan ta rushe babu ijazi na qur'ani amma da yake dama daban-daban suke nane su da ya tashi sai ce ya ware su haka za a ce da hausa ya ware su in aka ce ya raba su wato dama abu ɗaya ne fafatakkanahuma ya ce sai muka ware su sannan waje alna min alma'i kulla shay'in hayyin sai ga kuma wata formula biologically kuma ta fito sannan kuma muka sanya rayuwar komai a ƙarƙashin ruwa wannan wutan lantarkin da muke ji daga muke juya injin ruwa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin Allah yace komai mun sanya rayuwar shi sai da ruwa a tsaye da ruwa ka gani shi yasa ai ka karanta fiqh ka karanta askari malaman fiqh suka ce in ba a ruwa har tumaki za a fito da su da tumaki da kaji duk a kora su a tafi filin idi duka a je a tare su ku fulani dangin mu nan ku tare mana shanun nan nan liman a ci gaba da addu'a shikenan me yasa an bala'in ya faru su ba za su ji jiki ba su ma za su ji to kowa ya zo gaya wa Allah gashi fa matsala ta yi matsala shine karanta askari ko muktasar kaji jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka jama'ar musulmi wannan kimiyya da kake gani ba kiristoci ne ko yahudu suka yi ba amma matsalar sunan ne ya riga ya ratsa da zaran bature ya danyi wani abu mai ban mamaki na technology ko na kimiyya da fasaha sai a ce nasara asarar duniya nasara man tasallame dubun sani ba sallah ba nasara ne yayi ba wannan scientist ne malaman kimiyya ce qur'ani kuma kimiyya gaba ɗaya ta gama tikewa akan alqur'ani tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga wanda ya saukar da shi الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله duk mutumin da ya saba wata ainihin barna sai ainihin ya ciru ya bar barnar da ya saba ya ainihin koma zuwa ga wani abu wanda bai saba ba la yi umanu an ya kuna fi kalbihi bakiyatun min tilkal ada ba a amintu ya zama a cikin zuciyar shi akwai ragowar wannan al'ada ba turjijin ba gidaje kenan yanzu duk waɗannan da suka shigo kungiya din nan ba su suke kaci kan ba duk tsofaffin yan ɗariƙa ne sun je bid'a ta lallasa su ta lallasa su malam sai kuma suka ji an ce izalatul bid'a wai kamatu sunna sai suka taho to suna nan suna dan wayoyin bid'an nan fa ana tafiya suna dan wayoyi to shi kenan dai to mutu mutu mutu yana dan wayo yana ganin karamar bid'a duk yadda yanzu wani tsoho ya zo mun ta'aziya kwanaki sai ya ce shi kenan ahli sunna ne fa tun farko kuma ɗiban farko sai ce insha Allah zan yi wa baba ka fiddawu na ce to na gode na gode na gode sai ji kage ana ce fiddawun nan bid'a ce ai amma abin da zaka ce sun riga sun saba yin ta lokacin suna wannan al'adun gargajiya to duk da an yi wa'azi an ce an bari amma yanzu tafiya ta tafiya shine la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba amintu ba gurgudin irin wannan al'ada ya rage akwai a sauran zuciya shi don haka da an tafi an tafi an tafi an tafi in ta kure sai kaga yana neman ya koma shi yasa ba a son ku daina wa'azi akan tauhidi kar a ce an karanta kitabun tauhidi shekaru ashirin da suka wuce a'a waɗancan da aka karantawa suna nan yanzu wasunsu sun manta an haifi wasu wasunsu sun fara lalacewa shi yasa kamata ya da an gama karatun kitabun tauhidi a nan muci an so samu ne sai a ketara marmara sai a ketara cikaji sai a ketara dogon bauchi sai a ketara a ta kewaye garin haka ana nan kullum ana akwai inda da ake kitabun tauhidi ake tauhidi saboda in ba da tauhidi ba jama'a yo ruwan bara ya ishi abin nan shukar bana ina aka ce an dade ana ruwa ƙasa na shan yawa ko an daɗe ana tauhidi ana faɗin tauhidi kunne na tsotsewa sai ane ana sabuntawa sai ane ana sabuntawa Allah ya shiryar da mu liqaulihim saboda cewar da suka yi wa nahnu hudasa wa ahadin bi kufrin wa ko wa nahnu hudasa wa ahadi bi kufrin ko suka ce a lokacin nan ba su daɗe da barin kafirci ba shi ya kai su ga wannan magana to saboda haka in mutane suka shigo sababbin musulunta musamman irin gangancin da kuke kuskure ne mutum ya shigo musulunci tsohon rabran ne ko fasto ko fada ko wane ne wai sai a ce wai zo yi wa'azi yau zo yi wa'azi ya ce mai dan Allah ba dan shirme ba fasto ne shi ya musulunta wai sai a ce wai a tara shi ya wa'azi yayi muku wa'azi na shirya yaushe da ya shigo addinin jiya har ya taho da wata shirya wadda ba ku da ita ko malaman ku ba su da ita a muna so ne waye mana wa'azi ya tona asirin kiristoci ya musulmi bai bukatar ya san sirrin wani musulmi yana bukatar ne shi ya san sirrin yadda zai bauta Allah ya tsira wannan abubuwan da zai zo yana faɗi inda gaske ne wasu ilmomi ne da za a ware wasu mutane na musamman a karantar da su in suka san su a matsayinsu na masu wa'azi shikenan su su san yadda za su rinka wa jama'a amma a zo a tara awam ana jawo bible ana cewa kaza ana cewa kaza wani jahilin ya buɗe baki sai kwarmatsa annabi isa zagi saboda jahili ne bai da bai da saiti bai da saiti Allah ya kiyaye to jama'an musulmi kun ji wannan babi ya kare babin da ke bayani akan wanda ya nemi albarka wata bishiya ko wani dutse ko makamantansu saboda haka karka nemi albarka komai sai albarka Allah sai abin da Allah ya yadda ya sa mishi albarka kuma ya tabbatar yanzu hajarul aswad dutse ne wanda yake mai albarka idan ka je aikin hajji ka samu hali sai ka ainihin sa bakinka sai ka tsotsi wannan dutsen umar da ya zo ya tsotse shi kan ya tsotse shi sai ya ce kai dutse ba komai ba ne kai amma dan na ga annabi ya tsotse ka ne shi ne kawai zan abu na ba wani abu ne ma'ana in ba dan annabi ne ya nuna wannan dutsen na da daraja ba yo mai bambancin shi yun ba dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na to in ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna dutsen safa da marwa suna da daraja ba sai ka ce me bambancin safa da marwa da wannan plateau plateau da ita ba me da ma ma'anar plateau ba tuddai ba amma da annabi ya nuna waɗannan na da daraja to shikenan to yanzu karkaje dutsen plateau kai ma ka ce to wannan dutsen da gwan shi eh yana da daraja ga wani dutse can in ka tafi Abuja a nan Suleja shi ma ya kama da fuskar mutum a ce ai yana da daraja sai a ce ina dalili akan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu za mu saurara a nan saboda yadda hadari ya taso insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik